أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا جمعة عشرين دهوتو قوة رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة shekara ta dubu ɗai da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da takwas ga watan shida miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta dubu biyu da goma sha takwas ina ganin wannan ita ce juma'a ta ƙarshe daga wannan wata sai kuma in allah ya nuna muna ko ba haka ba to akwai wata sallah da waɗansu suke ƙirƙirowa duk in ya zamanto juma'a ta ƙarshe ga ramadan za a zo a yi wannan sallah a yi karanta waɗansu zikirrai da waɗansu surori wata sallah ce ke bantasta to wannan sallah ba ta da asali a cikin musulunci dama akwai sallah juma'a ta rajabiyya da juma'a ta kaza da kaza da kaza waɗanda duk ba su da tushe a addinin musulunci domin asali a ibada shine hani an gane ko sai an samu dalilin da yasa za a yi in kai sallah az-zuhr za a tambaye ka me yasa kai sallah az-zuhr an gane ko to don haka wannan dai bai inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kun babu aya cikin alqur'ani in kuma mutum yace ya inganta to ya zo ya kawo muna aya cikin alqur'ani ko ga hadisi ingantacce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mu tashi daga sanin mu mu tai zuwa ga nashi sani ina fata an fahimta abinda in muna fatan Allah subhanahu wataala ya kasance shine jagoran mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljannar firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya a jiya mun tsaya akan aya ta 90 cikin suratul ma'ida a yau za mu tashi akan wannan aya ta 91 kenan za mu tashi ta 90 ko ta 89 zuwa ta 90 a cikin suratul ma'ida shafi na 123 ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك إيماني wato kira da sunan imani duk mutumin da ya ce tabbas ya yi imani da Allah to ga an ƙalubalance shi da abin da zai zo bayan duk ya ayyuhal ladina amanu in umarni ne za a gani shin za ka yi ko ba za ka yi ba an gane ko in kuma hari ne shin za ka aikata ko ko za ka nisance shi nan za mu gane imaninka don mu ba mu san gaibi ba amma ta hanyar aikin da kake yi kuma ba tare da aikin nan ya katse ba ya yanke nan za a gane kana da imani ma kana lillahi wasal wa ma kana li ghairihi qata wanda ke yin ibadar Allah don Allah ya cancanta a bauta masa ko da yaushe zai yi ko ba haka ba wanda yake yi ko don saboda wata bukata to zai daina ina fata an fahimce ni kana tare da mai gidanka yana son addini za ka yi kun rabu ba ka yi kina tare da miji wanda ke son addini ana sawan hijabi an rabu da miji yanzu kuma an, wato hijabin da miji ne yanzu an daina sawa to kaga wannan ya nuna cewa ba daga ce ake yi ba kamar sallar munafikai in suna gida ba su yi in sun zo cikin mutane akwai kasala ko ba haka ba amma suna zan yi kuma sallar yanki yanki ne amma masu yi don Allah sallar ba za ta kubce musu ba har lokacin yaki don haka in ka ce kana da imani an kalubalance ka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innamal khamru haqiqa ita giya al khamr wato suna ne na giya duk abin da yake sawan maye an sanya mu suna alhamru malamai sun yi sabani akan ma'ana guda biyu waɗansu sun kace wato sunanta ya samo suna ne daga at-takhmir shine at-taghtiya wa summiya al-khamru khamran li'annaha tughatti al-aql saboda tana rufe hankali duk mutumin da ya sha giya za ta rufe masa hankali bai san abin da yake aikatawa ba waɗansu malamai suka ce a'a alhamru ya samo asali daga almukhalata shine abin da ya cuɗanya li annaha tahtalitu aw tukhlitu aql al-insan tana sawa hankalin dan adam ya shiga cikin juna to ko da mun dauki cewa sun cuɗanya ko mu ce ta rufe a takaice dai duk inda an ka zo aka dawo mai wanda ya sha giya zai yi maye hankalinsa zai gushe ko ko zai karanta ina fatan kun fahimce ni da kyau an gane ko to don haka innamal khamru ita giya sunanta wato abin da ke sawan maye don haka kan wani mutum a wannan lokaci ya zo ce a'a cikin alkur'ani ban ji inda an ka ce wuski ba kun san akwai giya mai sunan wuski ko ba haka ba sannan akwai kwazaniya irin giya ta da ko babu to yanzu na isa to ni cikin alkur'ani ban ga kwazaniya ba kuma ni cikin hadisi in wanda ya imani da hadisi na ban ga kwazaniya ba ha ban ga wusti ba to ya anka sun ka haramta ina fatan kun fahimce ni ko sa akwai shubuhohi da dama sai mu ce a a kalli illar da ta sa haka me yasa Allah ya haramtar da giya saboda giya tana sawon maye sawa'an giya ce ta canda sawa'an giya ce ta gargajiya irin su burkutu sawa'an giya ce wadda aka buga a kasashen Afrika ko wadda ta zo daga kasashen Turai almuhimmu illar da ta sa ake haramtawa saboda tana sawon maye don kawo ne zo ya maka dubara masu waɗanda ba su yarda da kiyasi ba sai a ɓatar da kai to don haka dai innamal khamru ita giya an gane ko wal maisiru da tata wal ansabu da kuma muka ce gumaka ko kuma duwatsu waɗanda ake yanka akan su na shirka wal azlamu da kibau na neman sa'a wanda za a buga a gane gaibi ko a gane abin da ba a sani ba wanda yake ɓoye to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce dukkan waɗannan rijisun ƙazamta ne jiya mun kawo muku bayanin malamai da suka yi kan wannan mas'ala waɗansu malamai dukkan malamai sun yi ittifaki giya tana da ƙazamta wadda take ma'anawiya wadda ba a gani ina fatan kun fahimce ni to amma kasancewarta najasa wadda in ta taɓi mutum ba a yin sallah da ita sai an wanke shin akwai najasa hissiya gare ta ko babu malamai sun yi saɓani mun kawo muku hujjojinsu da suka kawo waɗansu sun tafi cewa najasa ce saboda mi saboda Allah ya ce rijisun sannan kuma sun kawo hujja cewa ɗan aljanna Allah ya ce wasaqahum rabbuhum sharaban tahura to amma kuma dan sun tafi cewa ba najasa bace ita giya karan kanta shan ta ne ko illar da take haddasa ma dan adam da mafasid da take dauke da su shi yasa an ka sanya mata cewa rijisun amma ni dai abin da na fi karkata zuwa gare shi giya tana matsayin najasa in ta taɓa mutum sai ya wanke ta sannan yin sallah ina fata an fice ni domin mi domin sai mun bambanta tsakanin abin da yake sawan maye wanda ana shan shi matsayin giya ne da abin da bai sa maye in muka dubi giya abin da ke sawan maye akwai wanda dama an yi shi don a sha a yi maye akwai wanda ba a yi shi don a sha a yi maye ba amma in an sha shi zai sa a yi maye yanzu kun ga kamar turare yana sawan maye akwai wanda akwai alkol cikinsa amma kuma ai ba a yi turare ba dan a sha shi yasa waɗansu malamai suke cewa ba a fesa turare wanda yake mi wanda yake yana da ƙarfi sosai wanda zai iya sawa mutum ya yi maye kaga wanda yana da matsala zai iya kai ga karya azumi saboda hankalinka zai gusa ina fata kun fahimce ni to dan haka dai zance mafi inganci mu dai inda mun ka karkata mun tafi cewa giya matsayin najasa take a nisance ta don haka ko da an ce innamal khamru wal maisir sun kace wal ansab wal azlam da maisir da ansab da azlam ba najasa bane sai a ce a'a ai dalili na ya fitar da al maisir wato abubuwan caca sun ka zamanto ba najisa ba saboda mun san ba najisa bane an gane ko al-azlam da ansab waɗannan duk mun san abin da yasa ba najisa bane amma ita giya muna ganin cewa matsayin najisa take tunda Allah subhanahu wataala ya kire ta najisa kenan ba za mu fitar da wani abu ba sai abin da dalili ya fitar da shi wallahu subhanahu wataala a'lam Allah subhanahu wataala ce to min amali shaytan suna daga cikin aikin shaytan bai halatta ba mutum ko ya kai kai ne ga aikin shaitan ko ba haka nan bane domin shaitan ya kasance mai kafirce ma umurnin ubangiji mai butulce ma umurnin ubangiji ko ba haka Allah ce ba wato wala tubazzir tabdira innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura sai malamai suka ce to amma akwai abubuwan da ke sawar maye an gane amma kuma aslan ba giya an kai su ba kamar alcohol wanda ake magani da shi zaka ga in mutum ya sha shi zai yi maye ko ba haka ba to wannan ba najasa bane asalin sa tunda ba na sha bane amma bai halatta ba a sha shi sannan duk maganin da za a koda ta hanyar allura za a yi ma mutum ya sa mutum maye haramun ne don kawai ce a'a to ni ban sha ba amma dai sai a je a yi min allura duk dai ko ta ina ya shiga wannan abin ya ya zama to ya haddasa maye alhukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adma in an samu maye abin ya haramta tura aka barta tatsima tatsima tatsima takai inda in an sha za a yi maye ta koma haramun ina fata an fahimce ni burkutu saboda mi ta zan haramun saboda ta koma wato abin da ke sa maye in kuma wato giyar ta tsarkake da kanta ta hallalat in ji malamanmu na zaure sun ka ce ma'ana ta koma kamar kunu ma'ana wannan abin nan da ke gare ta ke sawon maye babu shi to ta halatta shin ya halatta kuma mutum ya yi aikin da zai kai ta ga rana don ta lalace ta koma ba ta da ƙarfi har mutum zai iya sha wa malamai da dama sun ce cewa bai halatta ba saboda an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan wannan babu ne dai na fiqhu dan haka min amali shaytan ku nisance su fashtanibuhu ku nisance abubuwan da an ka faɗa domin an ce alhamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitani in an ce fashtani buhu ku nisanci arrijisu yayi ko ko fashtani buhu ku nisanci amala shaitan yayi in an ce fashtani buhu in an maida shi zuwa ga shaitan yayi tunda dukkan shi muzakkar ne ko kuma fashtani buhu da alhamru da almaisiru da al'ansabu da al'azlam ko ba haka ba ana iya cewa fashtani buha tun da lighairil aqil ne game da abin da ya shafi mutane to amma sai a ce fashtani buhu ai almafkur duk abin da anka anka ambata la'allakum tuflihun dan saboda ku samu cin nasara ina fata an fince ni kaga wannan dalili ne karara wanda yake nuna cewa giya haramu ce kamar yadda na gaya muku wani daga cikin dalibai ko wadansu ina ganin ko ya haukace ko ni a gidan gidan TV na duniya ya je na tattaunawa da malamai cewa giya ba haramun bace gashi yayi karatu gun malamai yayi karatu a jami'a yana da hulla ta jami'a Azhar kuma yana cewa giya ba haramun bace ina fata an fahimce ni to irin wannan son rai ne ko kuma wani lokaci hauka take kama mutum ba a sani ba ana ganin shi da hankali ashe ba haukaci ne ina fatan kuna fahimta ka a yo waye ce malami bai haukace cewa tana yiwa malam in ya cika ta'addanci shi ma ya ketare iyaka Allah shi mu na tsani don haka a nisance su la'allakum tuflihuna don ku samu cin nasara wanda duk bai nisance su ba ba zai samu cin nasara ba duniya da lahira Allah shi muna tsari Allah ce inda ma yuridu shaytan inna ma yuridu shaytan an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha fil khamri wal-maisir wa yasuddakum an
Allah ce inna ma yuridu shaitan abinda shaitan yake so an yuqi a bainakumul adawata ya sanya ko ya abkar da adawa tsakankaninku wal baghdha da kyamar juna fil khamri a cikin al'amarin giya wal maisir kuma da cata duk wanda yake ta'atsin waɗannan abubuwa guda biyu yake aikata su ko yake ganin masu aikata su ya san cewa a cikin su akwai waɗannan matsaloli wato cikin giya akwai kyama da adawa da take haddasawa haka caca akwai kyama da adawa da take haddasawa ita giya tana haddasa adawa da gaba saboda tana gusar da hankali ko ba haka nan bane hadisi ya tabbata wato na, na Abdullahi dan Umar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sunan Ibn Majah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu muskirin haram dukkan abin da yake sawon maye haramun ne an gane ko wama askara kathiruhu fa qaliluhu haram duk abinda eh, wato mai yawa yake sawon maye to kadan ma haramun ne kenan ma'ana mutumin da ya sha lita ɗaya na giya zai yi maye to mutumin da ya sha marfi ɗai ko murfi ɗaya na giya ko bai yi maye ba haramun ne saboda mi saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a riwaya ta Jabir radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma askara kafiruhu fa qaliluhu haram sai ya ce kullu muskirin wata riwaya kaga sai da ya kawo qaida amma duk abin da ke sawan maye sawa'an kaza ne sawa'an kaza ne sawa'an kaza ne sannan akwai hadisi na Ali ibn Abi Talib wanda ya tabbata a cikin Musnad na Imam Ahmad kuma Imam Dailami ya kashi akan cikin littafin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ijtanibu kullu muskir ku nisanci duk abin da yake sawan maye har a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma askara kathiruhu duk abinda mai yawan shi yake sawon maye fal huswatu minhu ma'ana dan kwadadawa mutum ya dan dandana da bakinsa ko kuma a wata riwaya fal faraqu minhu dan wato fal faraqu minhu shine abinda yake duk abinda al faraqu minhu in an ce kathiruhu mai yawa to al faraqu wannan riwaya wata riwaya ce ta daban sai kaga wani bai san da ita ba riwaya ce wadda ta zo da ma'ana guda biyu da su malaman lugha da malaman hadisi sun fassara al-farqu bis-sukun suka ce in an ce al-farqu an yi mara'un sukuni yana nufin wato wani ma'auni ne na larabawa da ake kira ritsal guda 120 sannan in an yi masa fata an ce al-farqu sun ka ce ritsli daga 16 zuwa abin da ya kai 19 to fa mil'ul kaffi minhu aw ta qira'a aw ta riwaya afwan kaga mil'ul kaffi qaliluhu al-huswatu duka suna bada ma'ana guda dukkan shi haramun ne to amma inda ake samun matsala wajen tafsirin wannan sai ka iske mutane suna ganin cewa yanzu misali da za a dauko wato kamar murfi dai na giya sai a zuba cikin tano to shin yanzu waɗannan ruwan suna matsayin haramun ko ba haramun suke ba da yawa daga cikin ɗalibai sun ta fassara wannan hadisi sai suna nuna cewa kamar in an ɗauki giya kaɗan aka zuba cikin abu mai yawa wanda a halak ko da ta bata ba ta da tasiri waɗannan abubuwan sun lalace ba haka ake nufi ba ina fata an fahimce ni a'a da za ka ɗauko giya sirfan tan tagariyarta an gane ko wato ka sha ta komi karamcinta ko da allura ka soka a ciki an gane ko ka tsotsaya ko ka tsotsa duka ɗaya ne hukuncin amma da za a zuba giya a cikin misali abinci ya zama to ta shiga cikin abincin nan ta wartsake ba ta da tasiri to ba haka hadisi ne ke nufi wannan hadisi ba shi na magana akan wannan bane domin ana zancen istihala ita da kanta giyar in ta canza ba ta sawon maye ta kuma mi ta kuma a matsayin halal mun fahimci wannan da kyau saboda da yawan ɗalibai suna ka irin wannan in an ce wajen ba da fatawa su ba da fatawa akan waɗansu abubuwa waɗanda ba su ba abin da yake sa maye in ba na sha bane ko ba haka ba to yin amfani da shi wajen bincike na ilimi ya halatta don dama illa tana da alaƙa ne da ka sha ya sa ka maye ko ai ma allura ya sa ka maye in bai sa ka maye magana ta riga ta ƙare don haka ba a cewa za a haramta abubuwan da ake bincike akan su na ilimi ko kuma alcohol wanda mutum misali zai sa shi lokacin da ya ji rauni ko kuma sharrin da turawa yanzu suka yi ma duniya manya-manyan motoci akwai waɗanda ba su tafiya sai an ba an samu su giya ko an samu su abin da mikir suna alcohol ina fata an fahimci ni ka ce kai musulmi kace ko to yanzu mota ba ta tafiya alaji kana da babban mota trailer ko talam kuma ba yadda za a yi ta daga sai an sa giya to ya halatta ko bai halatta ba akarwakallah sai mu ce to ni dai na farko abin da zance inda an yi aka tambaya cewa kafin ka saya ka tambaye shi wannan motar giya ce ko ba giya ba ce tana maye ko ba ta yi in an ka ce ba tana yi sai ka nemi wadda ba ta yi don kar ka je in kai ka amince ma kanka to direban ka da yaron direban ka waɗanda za su za ka amince musu kaga akwai matsala abu na biyu muƙaddar ta turawa yanzu to sun yi motocin da ba su tafiya sai da giya ya za mu yi mun ki je mu nema ilimi na duniya mu je mu yi kere-kere mu yi namu to kaga sai su kai mu cikin matsala dan sai mu ce zarura ce ta kama amma a je a nemi ilimi kuma a yi hasara Allah shi mu da tsari ka ji sharri irin na bature malam ba yadda za a yi waɗannan motoci su tafi na zamani waɗannan wallahi sai an zuba musu wannan alkul ko a sojiya a zuba matuƙar babu ba su tafiya kaga dole kenan an ce kamfanin giya ina ganin wannan bature wanda wannan mota yana da alaka da kamfanin giya الله سبحانه وتعالى يقول الأن إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر شيطان ينصن يسن عداوة دقابات أكاننكو أتكن al'amarin tata wato da na giya wa ya suddakum an zikirillah sannan ya hana ku wato ko ya kange ku daga ambaton Allah subhanahu wa ta'ala wa an salati daga sallah in mun ce zikirullahi am ne kina as-salat na an kawo ta khassa saboda a keɓance ta in kuma mun ce mun zikirullah ana nufin ambaton Allah wanda ba sallah ba wa an salati sai zaman to kenan sun bambanta kuma ya hane ku daga sallah tunda ana iya ayi ambaton Allah cikin sallah ana iya ayi ambaton Allah ba bayan sallah ina fata an fahimce ni wato Allah subhanahu wataala ce fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum kaga qadaytumus salata an qari fadhkurullaha an hisabaya wa aqimis salata li dhikri ka tsaida sallah saboda tunawa da ni kaga nan kuma cikin sallah ana tunawa da Allah ina fata kun fahimce ni sabani ne dai kuma dukkan su alqur'ani ya tabbatar da su don haka ba za mu ce mu dauki wannan ba mu bar wannan Allah subhanahu wata'ala ya ce fa hal antum muntahun shin za ku bar irin waɗannan abubuwa sayyidina Umar ya ce intahaina intahaina intahaina ko ba haka ba asar wanda muka karanta wanda ya zo cikin sunan Tirmidhi da sauran littattafan wato hadisi jiya mun ba da ka'ida cewa waɗansu malamai tunda akwai hukunci na kallon kwallo da yin kwallo an gane malamai sun yi sabani akan kwallo waɗansu sun tafi cewa shi kan shi buga kwallo haramun ne bai daga cikin wasa wadda ta halatta don haka ko da lokacin sallah ne ko ba lokacin sallah bane bai halatta ba a yi kwallo waɗansu malamai suka ce a'a ita wato buga kwallo asalan shi ba haramun bane bai domin bai daga cikin wasa wadda an ka haramta amma illolin da yake ɗauke da su in za a iya guje musu an gane a kubuta daga gare su to ana iya yi to ga illolin nan Allah subhanahu wataala ya faɗi illolin giya yace inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghda'a fil khamri wal maisir akwai adawa akwai kyama shin a cikin wato kallo tsakanin masu yi da waɗanda ke kallo akwai adawa daga ba ko babu akwai ta wadda kuma kowa ya sani hatta kai ga yin tsafi hatta kai ga zuwa makabarta a yi tsafi saboda waɗannan su ci nasara bature da can kafiri an gane kai ka zo ka yi tsafi saboda shi saboda ya ci nasara akwai ta ko babu abin mamaki musulmi biyu suna gaba an gane ko saboda mi saboda kafiri tunda yanzu misali wani yana son Ronaldo Cristiano Ronaldo ba musulmi bane ko musulmi ne ba musulmi bane wani yana son Messi ba musulmi bane to kuma sai suna gaba shi wannan yana gaba da wannan saboda wannan yana son wannan kafiri shi ko wannan yana gaba da wannan shi ko saboda yana son wannan kafiri akwai matsala ko babu shin Allah subhanahu wataala ce wa anis salati ya hana sallah in ana buga kwallo ana zuwa sallah kashi 99 sai mu ce yalla ba su zuwa sallah ko ba haka ba kan mu ce 100 bisa 100 sannan kuma shin in ana kallon kwallo ana zuwa ayi sallah ba ayi sannan wato kallon kwallo yana sawa mutum ya zamanto ya daina yin aiki ya daina yin karatu lokacin da muna jami'a a ƙasar Libya wallahi akwai ranar da za a yi jarabawa ta jami'a akwai kwallo da za a yi mai muhimmanci wallahi akwai waɗanda za su je su yi kallon kwallo sai dai su yi haƙuri da safe bayan sallar asuba su yi muraja'ar da za su yi su je su yi jarabawa sun gabatar da kallon kwallo akan mi akan karatunsu na jami'a amanar da ake son a ɗora musu ta al'umma su je su yi karatu su amfani al'umma da suke cikinta akwai hatsari ko babu don haka duk wanda yake ce maka kaza a cikin yan kwallo akwai David Beckham da aka tambaye shi mi kake ka fi kauna a rayuwarka ta duniya yace matarsa wa ka to mi kake mi ka fi kauna yace matarsa wa ka fi kyama a duniya yace Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da musulunci ko ba haka ba kuma yanzu cikin ƴaƴan musulmi akwai Beckham akwai wane ne akwai wane ne akwai wane ne kuma istar ne mutum ya san tarihin yan kwallo ya san motocin da suke hawa ko ba haka nan bane sannan kuma ya san likitan da ke yi masa magani ya san yanzu a ina yake yana da lafiya ko bai da lafiya shin a sama yake ko cikin ruwa shike ko yana cikin jirgi mata nawa gare ƴaƴa nawa gare shi account kin shi nawa ya aje tim nawa suke son su saye shi duk ya san da wannan amma in ka tambaye shi tarihin sahabi guda bai sani ba sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ko tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zaka tambaye shi abubuwa kankana bai san su ba yanzu a haka za a halatta mutane ba su su yi kwallo ku shagalta daga kafirai ku koma kuna adawa da juna kuna musulmai saboda kafirai ina fata an fahimce ni a yau a cikin gidan TV na duniya na Isra'ila ake zancen wai wannan dan kwallo na kasar Misra duk da yake musulmi ne ya samu matsala wai wasan su mutane suna nan suna jin bakin ciki zaka iske wannan dan kwallon yanzu da ya samu matsala wallahi wani da za a bashi zabi a ce da babanka ya mutu da Cristiano Ronaldo ya mutu ko da Messi ya mutu sai ce wallahi ƙara baban shi ya mutu akwai su ko an ki ko an so ga magana gaskiya ce babu abin da zamu koyi ma juna babu abin da zamu koyi ma juna dan haka dole wannan wanda duk malamin da zai halatta ma mutane kwallo da shagalta da ita wallahi ya san fata wanda zai ba su gaban Allah subhanahu wataala mu dai ba za mu gaya ma mutane abin da ran su ga so ba dan saboda su so mu abin da Allah ya ce shi za mu faɗa wannan kuma istinbati ne malamai sun kai na illa da tassa an ka haramta giya aka zo aka haramta waɗannan abubuwa kuma duk mafasidin da ke cikin giya da caca akwai su in muka dibi kai wato ayoyin nan na giya za mu ga ayoyi ne guda hudu malamai suka kasa su waɗansu malamai sun kasa su gida uku abin da ya shafi giya wato aya ta farko ta safka a cikin suratul nahl ta yi bayani wato kan abin da ya shafi giya amma bata haramtar da ita ba Allah ce wa min samaratin nakhil wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana kaga tattakhiduna minhu sakaran an gane kaga da yace sakaran abu mai sawon maye tace wa rizqan hasana da arziki mai kyau kaga bai ce sakaran hasanan ba shi yasa wadansu malamai suka ce daga nan hukuncin ta zo amma zance mafi inganci nan ba hukunci ne na shari'a ba tunda wannan lokaci ba a haramta ta ba kenan tana nan a matsayin al-ibaha wato al-aqliya sannan abu na biyu sai aka zo aka haramta ta aka yi tambaya sai Allah subhanahu wataala yi ta'rif zuwa ga illolinta yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas kaga akwai ismun kabirun akwai ismun kathirun imamu hamza wal kisa'i sun karanta kathirun to in an ce kabirun zunubin ta mai yawa ne don suna daga cikin kaba'ira in an ce kathirun suna haifar da banna manya manya a cikin rayuwar dan adam ina fata an fahimce ni dan caca komi gare shi yana iya talaucewa rana ɗaya yana saye da sutura ya tura ma mata ya ce ta turo mai wata sutura ya cace wannan sarakuwa sai ta bashi kuɗi ya je ya siyo akuya ko rago ya kaɗe su wajen caca ko ba haka nan bane dan caca dukiya sai babu tabbaci a kanta ko ba haka nan bane sannan kuma dan caca ƴaƴan shi ba su wuce su je su yi bara ba matan shi ba su wuce su je su yi bara ba ana cikin hasara ko da yaushe to balle ita giya gaba ɗaya don shi dan giya ya rasa hankalinsa abubuwa ne guda shida waɗanda shari'a ta ce a kiyaye su caca an ce wato a kare dukiya caca ko tana bata dukiya an ce a kare hankali ko ba haka nan bane giya tana bata hankali dan haka in ka iske dan giya ya sha yayi maye zaka iske mutum ne wanda yake bai san ciwon kanshi ba ko ba haka nan bane mutum ne wanda yake sha sha sha mutum ne wanda yake wawa mutum ne wanda yake shawaraki mutum ne wanda yake dakkwale ta kare ta kayan ka mota ko ba haka ba bari mu shi haka nan don saboda ba adawa muke yi da shi ba don haka dai giya tana ɗauke da matsaloli za ka iske manya-manyan ma'aikata mutum yana shan giya ba a bashi albashin shi sai dai a kira matar sai an fitar da kuɗin haya an fitar da kuɗin abincinsu da na kayan miya sannan a ba sakare abin da ya yi saura kar da fami bai san ciwon kanshi ba har ku zo ku halatta ma mutane giya kuna cewa wai ya halatta a sha giya ko ko ƴan kaɗan ƴan an kai kaza ko ko ba a samun ide sai an sha giya to su mutanen da suke da ide masu shan giya su ka kaɗan ka sun ka samu ide ƙarya ce kuke yi maka ku ko a ce a'a ƙasar rasha in zaka je karatu ai dole sai ka sha giya to Allah ya ce maka wani irin karatu na a'a wanda tilas babu shi duk duniya sai ƙasar rasha wanda dole sai ka je ka sha giya sannan mutum nawa ya je can yayi karatu bai sha giya ba kuma ya dawo wannan duk ƙaryace ƙaryace ne mutane suna so a halatta musu ne abinda Allah ya haramta wallahi ba a yi ma Allah wayo wallahi ba a yi ma Allah wayo ku yi ta kanku inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa an as-salah fa hal antum muntahun wannan ita ce ta hudu ta cikin suratul nisa'i ita ce ta uku la taqrabu salata wa antum sukara sai aka hana ta daga wani lokaci zuwa wani lokaci karshe aka zo aka haramta ta gaba ɗaya hadisi ya tabbata daga abdullahi dan umar wanda imam al-bukhari da imam muslim sun fitar sun fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man shariba al-khamra fi dunya duk wanda ya sha giya a duniya thumma lam yatub sannan bai tuba ba hurimaha fil akhirah Allah zai hana mai shan giyar lahira ta aljanna ba za ka sha ta ba ina fata an fahimce ni an gane ko akwai wani babban malami a Najeriya mai ban dariya da ake kira Kala Rawi yace mu in mun ka zo lahira in an ka ce aljanna ce to in ka tashi nema na ka neme ni gida biyu in ka tashi nema na ce ka neme ni gidan giya ko ka neme ni gidan mata bakin da za ka nema na kenan wai abin da yake nihi gidan mata saboda an ce wa zawwajnahum bi hurin 'ain ina fatan kun fahimce ni abu na biyu kuma an kace wa saqahum rabbuhum sharaban tahura za su sha giya kenan shi a lahira a gidan aljanna ga inda za a nemi shi ina fatan kun fahimce ni wannan ban dariya ne da wannan muke kira kuma waɗanda Allah subhanahu wataala ya haramta neman gaibi an gane da al-ansabu da al-azlam nan kasashen mu duk shekara sai an fitar da kuɗi na yin tsafi da neman sanin gaibi a ƙasar Nijar ko ba haka nan bane amma musabaka ta alqur'ani sai kaji an ce gwamnati ta ba da miliyan ɗaya bikin fima an ba da miliyon ɗari uku haka ne ko ba haka ba sannan kuma za a zo a yi biki na sanin Allah zai yi ruwa ko ba zai yi ruwa ba a je bagagi akwai birije wanda ake basuwa a je masalata kusan birnin kwanni a yi a sahi tsibirin gobe kan wajen maraɗi a yi banda abubuwan da suke yi a ɓoye wannan rijisun ne min amali shaitan rijisun min amali shaitan kakkusa dukiyar al'umma cikin tsafi mu ba mu da alaka da wannan me yasa in kun ce su neman muku za a yi ruwa to in ba a yi ruwa ba kar ku kira muku ce mu yi roƙon Allah ba a bara bara ko ku bi bokaye ko ku bi Allah subhanahu wata'ala amma a zo a ɗauki birije a ɗauki ‘yan jarida a ɗauki waye-waye su je saboda a yi tsafi wallahi tallahi wannan abin sai kun ba da amsa gaban Allah subhanahu wataala ku ɗauki dukiyar al'umma ku sata wai ka ji ana ce mamin lammai les ennemis de la culture wai zuwa a yi tsafi wai culture na amma ita musabaka alqur'ani laicite na bai dace gwamnati ta sa hannunta ba Allah shi sakan kamu daga waɗannan azzaluman turawa da waɗanda suke biye su Allah shi muna tsari Allah ce wa Allah Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ati'u Allah ku yi ma Allah da'a, don mi za a yi ma Allah da'a, don Allah shi ya halitte ka, sannan kuma shi ya rayar da kai, shi ya baka duk abin da kake da shi a duniya. To, don mi za ka cewa ba za ka yi ma Allah da'a ba shi na yadda kamata mu tambaye ka. In an ce wa ati'u Allah yanzu in na ce kai ma wani da'a, mace an ka ce kai ma mijinta da'a sai a ce ai saboda yana mijinta ne ko? To, me yasa dan Adam zai yi ma Allah da'a saboda Allah shi ya halicci duniya shi ya halicci dan adam shi yake ba dan adam duk abin da yake amfani da shi haka ne ko ba haka ba wa ma bikum min ni'matin fa min Allah wa ati'u rasula ku yi ma manzo da'a dan mi don Allah yake ayi mishi da'a wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu ina fata an fahimci ne Allah ne yake ayi mai da'a yadda Allah ya ce ma mala'iku su yi ma annabi Adamu sujada ba su tsaya suka yi tantama ba wa id qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirina to dan haka duk wanda bai yi ma annabi da'a ba zai bata wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi annabi za ku shirya in bi ku ma'anar shi in bi ku bi annabi ba ba za ku shirya ba sai malamai suka ce to nan a cikin suratul nisa'i sai ce ya ayyuhal ladina amanu atiiu allaha wa atiiu rasula wa ulil amri minkum ulil amri minkum shugabanni me yasa ba a ce wa atiiu ulil amri minkum ba suka ce saboda yima Allah da'a mutlaq ne babu qaidi yima manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da'a mutlaq ne babu qaidi amma wa ulil amri sai in abinda sun kai muna umarni da shi ya dace da abinda Allah yake so don haka kullum kai fatan Allah ya wadatar da kai da masu son ka saba ma Allah domin in baka wadatu da su ba to kana cikin bala'i kuna ji cikin hadisin da ya tabbata cikin sahihi muslim wanda wata mata ta zo ne dan uwan ta taimaka mata ce bai taimaka mata ta yi da ita kaga talauci bala'i ne sannan wasu ba talauci ne da su ba ko dai son su kai sai sun sa irin rigar da mai kuɗi yasa sai sun shiga irin motar da minista ya shiga cikin ta sai an yi balaguro da su kasashen waje ba su iya hakuri su yi ma Allah aiki sai sai su karkata zuwa ga masu wani matsayi a duniya ko su karkata zuwa ga masu kuɗi ana walakantar da addini kana tare da mai kuɗi ya walakantar walakantar da alkur'ani ka yi shiru ya walakantar da addini ka yi shiru ya walakantar da babansa ka yi shiru ina fata an fahimce ni kai dai a dan ma kai dai a bata a bata a bata a bata ba mu sani ba da kai da shi wa zai riga mutuwa sannan kuma in ya talauce sai mun ga yadda za a yi sannan na za ka yi imani da Allah ka faɗi gaskiya ko munafikin malami wa ati'u Allah wa ati'u rasula ku yi ma Allah da'a ku yi ma manzo da'a wahdaru sai Allah ce ku ji tsoro ma'ana wahdaru mukhalafata amrillah ku ji tsoron mukhalafata amrillah ku saba ma umarnin Allah subhanahu wataala ina fata an fahimce ni domin saba ma umarnin Allah shike haddasa kowane shari'a duniya duk wata dubara da kuke jin ana yin kaza kaza babu abin da ya ja muna bala'i sai saba ma umarnin Allah da an ja Allah za a samu matsala hadisi ya tabbata wato wanda Abu Hurairah ya rawaito shi a cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masali kamasali rajulin istauqada nara misali na kaman mutun ne wanda ya kunna wuta ko ya hasa wuta ko ya hura wuta falamma adaat ma haulaha lokacin da ta haskakar da abin da yake kewaye da ita a cikin alqur'ani falamma adaat ma haulahu shi mutumin da ya kunna wutar an gane ko sai ja'ala alfirashu wa hadhihi ad-dawab sai ga alfirash ko fara ko abin suke cewa malam ba ta ko in ji ɗan yara wa hadhihi dawab da waɗannan dabbobi ma'ana ana nufin wato ƴan kwari wata riwaya ta zo shine azzubabu wato kuda ko kuma aljanabibu shine wani nau'i na fara a wajen malamai wadanda suka ce kuma kwari abin da ake nufi wato jam'i ne na aljandab ko aljindib ko aljundab musallaf lugawi ne ma'anar shi duka guda an gane ni to waɗannan kwarin sai sun ka zo allati fin nari waɗanda a kusan wuta ya ƙa'na fiha suna faɗawa a cikin wannan wuta wa ja'ala shi ko mutumin ya fara tunda misalin ake badawa in an ce ja'ala nan ana nufin ya fara ko yana aiki malaman zaure sun kace ya hadu yahjuzuhunna yana kaskare su yana kaskange su wa yaglibnahu sai suna rinjayarsa fa yataqahamna sai su fada a cikin wuta fiha a cikin ta qala fa zalikum masali wa masalukum wannan shine misali na da misalin ku ana akhudhu bi hujazikum ni ina kama wato damarar da ke daure da ku an gane ko anin nari nan ka ku fada ga wuta halumma anin nar ina cewa ku zo ka ku fada wuta halumma anin nar ku zo ka ku fada wuta wa taglibuni sai ku rinjaye ni an gane ko taqahhamuna fiha kuna fadawa a cikin wuta Allah shi mun tsari to shi yasa an kace kakka saba mu umurnin manzo domin kaman manzo yana son ya jaye ka ne daga wuta kai ko kana son kokarin ka abka ka fada cikin wuta kaji abin da yasa aka ce wahdaru akwai riwaya ta Jabir dan Abdullah wadda ta zo ita ma a cikin sahihi muslim wato ita zo da riwaya da aljanabib an gane ko mun faɗi wani nau'i ne na fara kamar yadda su malamai suka faɗa suka ce wato nau'un min aljarabi yaqfizu yana tuma wa yatiru yana fira wa yasirru yana kuka da sadun ne an gane ko wa huwa yazubbuhunna anha kenan shi yazubbuhunna yana kare su watan wato wannan riwaya ta zo da azabbu akhudhu bi hujazikum anin na wa antum tafallatuna min yadi tafallatuna kaga yaglibna ni can kuna kubce min kuna sulbuce min kuna sulale min kuna fadawa cikin huta a yakin uhudu an ba da misali dalilin da yasa aka samu matsala an saba ma umurni dai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kima ya fi kowa daraja yana bisa doron kasa sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa duk duniya babu al'ummar da ta kai gare su dan ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu kuntum khayra ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar aka saba ma umurni guda wannan umurnin yasa aka samu matsala aka karkashe musulmai hatta da annabi sallallahu alaihi wasallam shujja ra'suhu wa kusirat rubaiyatu sai da aka wato ji masa rauni aka sannan kuma aka karya masa ɗaya daga cikin haƙoransa to kaga wannan ai matsala ce me ya kawo wannan saba ma umarnin Allah wa laqad sadaqakum Allahu wa'adahu iz tahsunahum bi idni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun kaga fashiltum wa tanaza'tum wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu ranar Hunayn an saba ma umarnin Allah aka haɗu da matsala me yasa aka haɗu da matsala saboda Allah ya ce ku yi tawakkali ga Allah sai sun kace a'a yau tunda muna da yawa ai za mu ci nasara an saba mu umurni ko ba saba ba Allah ce wa yawma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ard bima rahabat thumma wallaytum mudbirin Allah dai shi mun tsari da saba mu umurni manzo wa ati'u Allah balle yanzu da mutane in kace musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza dan qalaqatu kudin qur'ani ya ce bai yarda ba shi ko wanda yake dan boko na ya waye yana ganin shi yana jin faransai da anglais da abin da ya kama da haka ya ce bai yarda ba wani kuma kuma yana ganin shi ya fika shekaru baya kallon hadisin ba magana ka bace baya kallon alqur'anin ba magana ka bace a'a shi abin da yake kallo wane ne ya gaya mishi Allah ya ce shi bai yarda ba kai mai wa'azi amma ya yarda in za a bada sallah ya zo ya shiga bayanka ba zai shiga gaba ba ina fata an fahimci to ya akai haka ya kamata kai da baka da fatawata ba alqur'anin da na karanta shine nake fassara maka kenan in baka yarda da fassarar da nayi ba to kuma ka yi hankuri karatu in an zo kai ka je kai karatu sai girman kai shedan ya nuna maka a'a na kasa gare ka bai isa ma wa'azi ba na kasa gare ka bai isa ga maka gaskiya ba na kasa gare ka bai dace kaza ba duk da yake in za a ga mutum gaskiya cikin uslubi da ladabi da biyayya za a yi masa har in an ga ya ki dawowa to wannan lokaci sai a yi mai yiwuwa don bai da wuta bai da aljanna bai da sama bai da kasa ina fata an fahimce ni Allah ya gane da mu wa ati'u Allah wa ati'u rasula ku yi ma Allah da'a ku yi ma manzo da'a wahdaru ku ji tsoro fa in tawallaitum in kun ka juya kun ka bada baya fa'lamu ku san cewa annama ala rasulina albalagul mubin abinda akan annabi shine shi isar da sako babu annabin da Allah ya turo dan ya shiryar da mutane duk annabin da Allah ya turo shi Allah ya ce isar da sako in alaika illa albalagh ko ba haka ba abinda annaka shine kai wa'azi kai bayani liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina amma mai da'awa yace sai ya wato dora mutane akan hanya ta gaskiya wannan bai dace ba yana da kyau ka dora makanka abinda Allah bai dora ma ba إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء النبي إبراهيم بيشير يد بابنسا با annabi lutu bai shiryar da matarsa ba annabi nuhu bai shiryar da ɗansa da matarsa ba ko ba haka nan bane kuma suna kaunar su suna so su da alkhairi kenan duk yadda kai yi bayani duk yadda Allah ya baka ilimi in ka fi kowa ilimi a duniya wani bai rarra ilimin ka ba kuma bai zai yi ma da'a ba ko ba haka nan bane dan haka ba za ka iya shiryar da mutane ba kakka matsa ka ce sai an yi kai dai ka ce Allah ya ce kaza annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza dan haka ƴan kwallo da mun ka tako babin ku yau babu wani abu akan mu فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين العلماء ورثة الأنبياء سنة مبا أنما ومكبا وبا هكبا أما دي أبن دمك غريب تكا القرآن ده حديث إن تايمكو كدوكا كدوكا إن بتايمكو با غريكو تقاري إن كا شكرا دبو تريكا ناكلون قلو wani irin wato wani irin certificate za a ba mutum in mutum shi na kallon balo ana ba shi diplom to su mu ko muka ga masu masu karatu sun aje karatu sun je suna kallon kwallo to kaga za a yi wannan na azu in mutum ya yi shekara ina tsammanin kamar mutum ya shekara arba'in yana kallon kwallo akwai wani diplom da ake bashi akwai wani certificate da ake bashi subhanallah Allah shi muna tsari da bata lokacin banza laisa alal ladina amanu
laisa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun fima ta'imu ila mattaqaw إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laisa alal ladina amanu babu wato wani laifi kenan wato laisa wato laisa junahun alal ladina amanu wa amilus salihat babu wani laifi akan waɗanda suka yi imani suka aikata aiki nagari fi ma ta'imu akan abin da suka sha ko suka ɗanɗana idza mattaqau in sun ji tsoron Allah wa amanu suka yi imani wa amilus salihati sun ka aikata aiki nagari sun mattaqau sun ka ji tsoro wa amanu sannan kuma suka yi imani sun mattaqau sannan sun ka ji tsoron Allah wa ahsanu sannan sun ka kyautata aikin su wallahu yuhibbul muhsinin Allah subhanahu wataala yana son masu kyautatawa to anan sai mu ce a to an ce waɗanda suka yi imani kuma suka aikata aiki na gari babu laifi a kansu shan giyar da suka yi kaga wani sai ce to ai wannan aya ta ba mu damar mu je mu sha giyar mu ko ba haka nan bane kamar wani inda zai ce maka ai kaji Allah ya ce i'malu ma shi'tum ko ba haka nan bane Allah ya ce ko ya je abin da yake so dan mi malamin ku kita kaza haram ne ko kaza haram ne saboda yana son yayi tawili wa qul al haqqu min rabbikum fa man sha'a falyu'min Allah ya ce fa man sha'a falyakfur kai wawa wanda bai fahimci alqur'ani ba wannan yana daga cikin al'amru an gane yuradu bihi tahdid shine tsoratarwa da razanarwa da yin narko in ji malaman mu malaman zauri ina fata an fahimce ni da an ka ce i'malu ma shi'tum sai an ka ce mi innahu bima ta'maluna basir Allah yana ganin abin da kuke aikatawa wa qul al haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur sai Allah ce mi inna a'tadna lil zalimin naran ahata bihim suradiquha wannan shine da kuka ce an ce abin nan wannan aya abin da take bayani in kana son ka fahimce ta sai ka koma a cikin wato asbabun nuzul da kake kyaba lokacin da wannan aya ta sabka hadisi na Anas wanda ya zo cikin sahihul Bukhari da sahih Muslim waɗansu mutane an gane ko sun sha giya sun mutu to yanzu kuma sai Allah ya haramtar da giya sai suka ce to ya halin waɗannan mutane zai kasancewa sai Allah ce a alaysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqu kafin haramcin to babu matsala amma yanzu lokacin nan ne za a kama mutum kaji hikima ta addinin musulunci ina fata an fahimce ni hakan ga wannan za a yi kiyasin sa da qadiyya ta alqibla lokacin da waɗansu aka juyar da alqibla dan can da ana kallon baitul maqdis ne daga baya aka dawo aka bibi ka'aba ko ba haka nan bane to sai waɗansu daga cikin sahabbai riwaya ta barra dan azib da ta zo cikin sahihul bukhari suka ce a to mutanen da suka kasance suna sallah kafin a juyar da alqibla yaya take sai Allah ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum ina fata an fahimce ni Allah subhanahu wataala ba zai tozartar da imanin ku ba an gane ko wanda wannan qadiya ce da malaman usulul fiqh suka ce an shafe sunna da alqur'ani don dibin baitul maqdis bai zo cikin alqur'ani ba amma shafe shi shine zo a cikin alqur'ani ko kuma qadiya wata kuma shafe sunna da alqur'ani wato wato alqur'ani ya shafe sunna shine wato yin bacci uhilla lakum laylatus siyam rafafu ila nisaikum halatin an gane ni da an haramta to haramcin ya zo a cikin sunna alqur'ani zai ce uhilla lakum wadansu malamai suka ce a'a kama kutiba alal ladina min qablikum alqur'ani ne shafi alqur'ani dan su can mutane da suka gabace mu in suna azumi an haramta musu wannan amma alqur'ani ya zo ce uhilla lakum lailatul siyami rafafu ila nisaikum wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam dan haka dai a takaice wannan aya ba tana nufin mutum ya je ya sha giya ba dole sai an yi tafsirul qur'an ala daw'il maqasid fi daw'il ko fi daw'il maqasid shine a fassara alqur'ani irin yadda tsari ya zo kuma irin yadda za a bada ma'ana mai kyau kaka zo ka fassara alqur'ani da son ranka don Allah ya faɗi dama irin waɗannan mutanen za su zo fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitna wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب akwai wani mutum da yana zuwa yana fira da 'yan mata sai wani ya gan shi a to kun san dama mutumin da ya karatu a jami'o'in larabci wani ya je kasashen larabawa ne inda babu addini ko ma mutum ma ya je a kasashen larabawa da akwai addini amma bai son addini ko ba haka ba sai aka gani shi ya kamo hannun yarinya sai a ustaz lariya kake kamo hannun budurwa ka kawo sama hanya ai wannan haramun ne yace a alƙacce haramun ne yace a ba haramun bane an kace Allah ya ce wala taqrabu zina kakku kusanci zina kusanci zina menene haramun ne yace a'a ba haka nan bane ai can karshe Allah yace kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha to amma a bar shi in ya mutu yaje gaban Allah yana gane cewa makruha ne sannan ai ko makruhi akwai kala biyu akwai karahatu tahrim akwai karahatu tanzih Allah shi mu tsari Allah kuma ya tsare mu da imanin mu sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu
ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum Allahu shay'an من الصيد تنالوا أيديكم تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم الله سبحانه وتعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنكم إيماني ليبلونكم الله أي والله ليبلونكم الله تبس الله سبحانه وتعالى زي جربيك بشيء دوني أبو من الصيد ندق أبن دي شافي أبن فروتا نا الألف واللام للجنس تي أنقاري بالالأهد بتي abin da ake nuhi lil jinsi Allah zai jarrabe ku da jinsin abin da ake farauta domin nan ba ahadiyya bace don ba san abin da za su kare musu ba babu wani mai farauta wanda zai cewa in ya tashi cikin daji zai haɗu da kaza da kaza da kaza ko ba haka ba kamar yadda annabi yaqub alaihi salam yace inni wato qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b kaga da ce ina jin tsoron adh-dhi'b ba al-ahadiyya bace don bai san kurar da za ta ci dan sa ba amma nan jin wato lil jinsi ne wato jinsin kura wanda zai ci shi dan haka dole sai ka fanci irin wannan ka gane alta kaza da alta kaza da alta kaza don haka Allah zai jarrabe ku da wannan wannan abin da Allah subhanahu ta'ala zai jarrabe ku tanaluhu aydikum hannayenku za su iya kai gare shi wari ma hukum da kuma masu sukkanku Allah zai yi haka li ya'lama Allahu man yakhafuhu bil ghaib dan Allah zai san wanda zai jin wanda yake jin tsoron sa a boye ko a fakaice wanda ba sai shi na cikin tare da mutane ba ke tsoron Allah subhanahu wataala mal to anan dukkan rayuwar mun san cewa ai garabawa ce wato alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ko ba haka nan bane to kuma nan menene fa'idar bayan an ce duk rayuwar mujarrabawa ce kuma a dawo a ce la yabluwannakum Allahu bi shay'in kuma Allah zai jarrabe ku ina fata mun tunda cewa mun san cewa duka jarrabawa ne a'a nan takhsisi ne dan an faɗi duka bai hana a ce da wani da wani da wani tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha ai ar-ruhu shina daga cikin al-mala'ika an gane ko amma babu laifi a fitar da wannan kuma dan ai tambihi saboda lokacin da abin nan zai zo Allah ce to zai jarrabe su bi shay'in min as-sayyi tanaluhu aydikum wa rimahukum Allah ya jarrabi sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma ba su aikata ba ga abin suna iya kamawa wani sauran kuma suna iya kamar tsuntsu su jefa da mashi su same shi amma ba su yi ba saboda mi saboda Allah zai iya jarraba ka in kaga Allah ya baka dama ikon aikata abu to jarraba ka zai Allah zai baka mulki ya gani shin zaka yi adalci ko ba zaka yi adalci ba zaka kama makiyanka ko da suna da gaskiya ka karya su ko ba zaka karya su ba jarrabawa shi Allah ya baka domin san lokacin da baka da mulkin kai kanka ana iya yi ma haka yadda kake iya sawa wato yadda kake iya turawa a kashe wani kai ma kai zaman da ana iya turawa a kashe ka haka ne ko ba haka ba yadda kake iya sawar a je a kai wani gidan kaso kai ma kai zama lokacin da ana iya kai ka gidan kaso yadda kake iya batar da wani kai ma kai zama lokacin da ana iya batar da kai to sai Allah ya baka dan ya ga me zaka yi wato idza wato hayya idza hayya Allah lakal asbab fattaqillah in Allah ya baka dama ikon aikata abu to ka ji tsoron Allah ba a gane mai tsoron Allah sai mi sai an samu dama aikata ba aikata ba da yawan mutane abin da ya saba sabon Allah saboda ba su samu ba yanzu kaji mutane na cewa ana cikin talauci ana cikin tsananin rayuwa to mi kuke so kuɗi to an ba kuɗi mi za ku yi shikenan kana da budurwarka kana da karuwarka kana son ka sai mata mota kuɗin kuma yi kaza kuɗin sabon Allah gayu babu kuɗin sallah da za a zo a yi rawa da shan giya da kaza da kaza da kaza da kaza wanda duk yake da abin yi bai yi ba to shine yake jin tsoron Allah yafewa ta gaskiya shine kana da ikon karama sai ka bar mutum da Allah to wannan ita ce yafewa amma in an fi karfinka sai dai ka ce Allah subhanahu wataala ya kwato ma haƙƙinka ina fatan kun fahimce ni to bani Isra'ila an gane ko su da Allah ya jarrabe su sun ka ƙetare iyaka Allah subhanahu wataala ce ka su kamun kifi sai suka je suka kamun kifi da suka gaba su samu suka ce to yanzu bari ai dubara sai aka zo aka sanya tarko tarko duk da ke alqur'ani bai faɗa ba amma dai sun yi wata dubara ko ba haka ba sai sun ka zo sun ka kama kifi sai sakamakon Allah ya zo musu Allah ce was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr idh ya'duna fi as-sab idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun sai Allah jarrabe su suka je suka aikata karfi suka suka afka cikin bala'i to dan haka yin dubara ga maharimullah mutum yayi dubara ga abinda Allah ya haramta don ya samu makanshi sauki ko abinda Allah ya umurni ka je ka neman masaukanka sauki wallahi Allah ya fi ka sanin abinda ke cikin zuciyarka kakka kirkira makanka uzuri kakka kirkira makanka lalura dan saboda ka je ka aikata wani sabon Allah subhanahu wataala mai kuɗi me yasa wani bai yin zina yanzu kuɗi babu babu haraka su ko mata ba su son wanda bai da kuɗi ko ba haka bai ce idza shabba ra'sul mar'i aw qalla maluhu falaysa lahu min wuddihinna nasibu yuridna sara'a al mali haythu alimnahu wa shaybu shababi inda wato wa sharqu shababi indahunna ajibu a sha ke fadar wannan an gane ko yace arahunna la yuhibbuna man qalla maluhu su mata ba su son wanda bai da dukiya mai yawa talaka ba su so ولا من رأينا الشيب في وتؤرهن لا يفيد من قل ماله ولا من رأينا الشيب وتو إذا شب رأس المرء إذا كم متن يفرفرا wannan shine na ashar maimun wato au qalla maluhu ko duke shi ta karamta falaysa lahu fi wuddihinna nasibu bai da rabo cikin son mata don ba su son ka ina fata an fice ni yace yuridna sara al mali haythu alimnahu suna son mai dukiya duk inda suka ganshi wa sharqu shabab indahunna ajibu mai furfura ga kai wato mai wato mai kurciya sabo kurciya yana burge su saboda mi saboda matashi shi ko imrul qashat ce idan shab شب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيب an gane ko a'a imrul qais yake cewa idan shabba ra'sul mar'i aw qalla maluhu falaysa lahu min wuddihi nasibu yuridna sara' al mali haythu alimnahu wa sharhu shababi indahunna ajib wannan baiti ne na Aisha ina fata an fahimce ni ma'ana dai mata waɗanda bai tuka guda biyu na Aisha ne ya nuna cewa duk mutumin da bai da kuɗi duk mutumin da an gane ko duk mutumin da yake da furfura duk mutumin da bai da kuɗi mata ba su shi shi kuma umrul qasi yace arahunna la yuhdibna man qalla maluhu wala man ra'ayna ash-shayba fihi wa qawwata arahunna na gansu su mata la yuhdibna man qalla maluhu ba su wanda duke shi kai karamci wala man ra'ayna ash-shayba fihi ba su wanda yake da furfura wa qawwata da mutumin da yake da abin nan wannan kumbun nabi yake ce mishi malam aka makalla eh mutumin da akwai wani abun da ke hito mutum ya zamanto yayi kumbu haka gaba da baya mi suka ce mishi kusumbi ko eh kusumbi ake ce mishi doro kan mutun ya lankwaso shi kusumbi gaba da bayani saka iska mutun ya kuma ya zammi to imra'ul qais ya ce in kana da wannan ciwon ba ta ba sonka dan haka waɗansu ba su sabon Allah saboda ba su samu dama bane wani bai zina saboda babu kuɗi ko ba haka ba in ya je turai ko ya je inda zai samu damar da zai yin zina sai yayi bai yin zina gida amma yana da gida da koyi wanda yake yin zina wannan ai shine ɗabi'ar da mutanen mu suke aikatawa dan haka yin dubara akan maharimullah bai dace ba sannan kuma ba a gane kana da imani sai in kana da damar yi baka yi ba akwai wani mai falsafa na ƙasar Najeriya da turanci yake rubuce-rubucensa yace in ana son a gane a rike tsoron Allah cikin zuciya yace to ka a dauki malam da karuwa aka su cikin daki daya a kulle don banna za a yi ko ba haka nan bane a bar malam masallaci yana sallah ya je gida a bar karuwa can wurin ta amma a hada su to please da mu ne zai da za a hada banda Allah ya shirye da mu a takaice dai bani Isra'ila kun ji Allah ya ce sun aikata sun fada cikin bala'i Allah shi mun tsari da wannan hadisi daga Ibn Abbas ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayana cikin wato aljami'u saghir na imamu suyuti manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'ana Allahu alyahud Allah ya tsine ma yahudawa ko Allah ya tsine musu an gane ko inna Allah harrama alaihim shuhum Allah ya haramta musu kitse ko ba haka ba kamar da zo a cikin wato suratul an'am an gane ko faba'uha kitsen da Allah haramta musu wanda an ka fitar da illa makhtalata bi azm sai suka sayar da kitsen wa akalu samanaha sai suka ci kuɗin ta kaga ma'ana su ba su ci kitse ba amma an yi dubara an kewaya an bi wata hanya an sayar da kitsen an je an ci kuɗi ko ba haka nan bane mutum ne ya ce a'a ni mallan ai ban shan giya amma dai in na sai da giya ana ba da kuɗi na ci da iyalina to wace irin dubara kuma za ka yi Allah za a yi ma wayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah idha harrama ala qaumin kulli shay'in Allah in ya haramta mu mutane wani abu nan kulli shay'in ana nufin wani abu ba dukkan komai ba an gane ko harrama alaihim samana Allah zai haramta musu Allah sai haramta musu amfani da wannan dukiya ba a cin abin da yake haram ba a sayar da shi kuma a karbi kuɗi mutum bai kiwon alade musulmi ya sayar da alade ya ce a ni ban ci alade ba malam amma dai kuɗi na da ni karɓa za ka zo kai bayani gaban Allah subhanahu wataala wannan hadisi yana cikin aljami'u saghir na imam suyuti an gane wanda ya sanya masa littafin suna aljami'u saghir min hadith al-bashir an-nadir an gane ko sannan kuma akwai babban sa akwai aljami'ul kabir wanda ya fi wannan girma shine wasu malamai suka kira jam'ul dawami littafi ne mai amfani wanda akwai hadisai da dama malamai sun yi tahqiqin shi Sheikh Nasiruddin Albani yayi kuma yana da shuruh da dama akwai faidul qadir mutun yaje ya nemi waɗannan hadisan ya ga sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da mu Allah ce to liya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaib dan Allah ya bayyana in an ce liya'lama don Allah ya sani Allah subhanahu wataala ba sani zai ba ko kuma dan Allah ya sani sani na bayyanawa ko ko dan Allah ya bayyana muku ku wadanda ba ku sani ba kaka ji an ce Allah liya'lama Allah zai sani babu abinda Allah zai karawa na ilimi zaka ga wannan sira ta maimaita a cikin alqur'ani a wurare da dama ko ba haka nan bane Allah ya ce wa ma ja'alna alqiblata allati kunta alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'lam Allah الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا فبهك نبني ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين don haka ba ana nufin wallahi Allah zai sani a dama ya riga ya sani ba wai zuwa gaba zai sani ba ko ko lina alama zai sani a'a yana da sani wali yabtali Allahu ma fi sudurikum wa yumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bi dhati sudur a waɗansu ayoyi wallahu bi kulli shay'in alim Allah ya san komai dan haka kar ka zo ka dauki wannan aya ka kai wajen tafsiri ka zo kana fassara ta akan kuskure Allah subhanahu wataala ce li ya'lam Allah man yakhafuhu bil ghaib don Allah ya san yadda yake jin tsoron sa a boye faman da ba'da zalika duk wanda ya ketare iyaka dan ta'addana Allah wanda ya ketare iyakokin Allah ko ba haka nan bane Allah subhanahu wata'ala yace faman i'tada ba'da zalik duk wanda ya ketar iyaka bayan haka falahu azabun alim yana da azaba mai dadadi azaba mai girma Allah subhanahu wata'ala ba zai kama bawa ba sai in an tura maka manzo ko an sanar da kai hukunci mu kuma yanzu za a kama ka a yi maka hukunci ba tare da ka aikata wani laifi ba ina fatan kun fahimce ni bai halatta ba a zo za a aza doka mutane ba su da ilimi akan wannan doka a zo a kama su da ita kaga Allah ce fa mane ita da ba'da zalika ai bayan an sanar da shi bayan Allah subhanahu wata'ala yayi bayanin ayoyi daki daki sannan a kama ku wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahliha zalimuna suna da sani zalika allam yakun ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا sai an tura manzo an yi bayani mu kun sai a zo a ce a kama ka baka san hawa ba baka san sauka ba a ce za a yi maka shari'a yanzu ma da ake zancen ta'addanci sai a ce a'a ku kama wancan mun ga alamun wancan niyya sai baka da kyau kai waye ya baka sani abin da a cikin zuciyar mutane balle haka zo kai mutane hisabi akan niyyar da suke dauke da ita sharri ne na kafirci sharri ne na turawa idan ana son a zamana lafiya ai adalci da an yi adalci sai duniya ta zauna lafiya abin da yasa duniya ba za ta zauna lafiya ba ba a yin adalci hanyoyin da ya kamata a bi a samu zaman lafiya aka daina an talautar da mutane da gangan an ƙi yardan mutane su samu ‘yanci, an ƙi barin mutane su samu ilimi na gari, an kwashe dukiya an bar mutane suna hijira suna faɗawa cikin abin nan. an bar mutane cikin jahilci sannan kuma an kwashe dukiyar al'umma sannan ana yaƙar gaskiya addini kuma ana cewa duniya ta zama lahiya duniya ba za ta zama lahiya ba in ana son a zama lahiya a bi Allah falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta muna sai gobe in Allah ya kai mu na rai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh